الصحيح والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba sha bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi biyu da ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba cikin littafin mu mai albarka kitabul lu'lu'i wal marjan fi man tafaqa alaihi shaykhan mun ga darasi na 208 za mu tafi darasi na 209 shafi lamba ta 452 muna cikin kitabu salam babi na shafiya za mu tashi hadisi ne lamba ta 1409 babu munajatul isnain duna salisu da gari da kawo babu da yake magana akan munajati shine wato ganawa shine gani za a ce annabi Musa ya tafi munajati da Allah ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki la khayra fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf wa yatanajawna bil ithmi ko yatanajawna bil birri wa taqwa saboda haka munajati shine ganawa na mutum biyu na salis ba tare da na ukun ba gairi yugawu ba tare da yaddarsa ba a ware na hukun ba tare da yaddarsa ba abinda ake nufi da wannan ko ko uku kuna zaune kawai sai mutum biyu su ware su je suna wata magana a kyale na hukun dole zai ji damuwa yawwa tun da tara ake zai ji damuwa to shi ne annabi ya alaihi salatu wasalam zai ba da ka'ida domin shi ka'idar addini la barara ne wa la bira ba a so ka fita ba a so a fice ka na'am in ji dare ne duk sai ne da wannan misali ana zaune ba a tashi ba amma shi wannan baya jin yare kaza baya jin yaran sai na uku sai su juya duk sai ne daidai ne da kun tashi kun ware kuna tattauna wani abu domin nan ku tashi jikin mun bukuma gwara ba ku gurin da kurka yana gurin saboda haka ba daidai ba ne gaskiya wannan tambaya ce mai ma'ana daidai ne da wanda suna zaune a gurin ka wani baya jin yare ko turanci ko larabci ko barbarci ko ma wanda ko fulatanci kawai sai ku ji ga shi ku uku ne kawai in ku da yawa ne ba ku bane in ku da yawa domin dole zuciyar sa zaka ga ba wani abu kuke faɗa ko da ba yi kuke da shi ba zai dauka cewa yi ake yi amma idan yana ji ba komai yawa to wannan shi to sai dai أنا عبد الله أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر الله يقرأ مجد ذلك لله أنه سيرا عن شاء الله تثبت أجرين يعني إذا كانوا ثلاثة كو ثلاثة إذا متعني سنكفن في سوءك فلا يتناجى إثنان kada mutum biyu su ware shi gani dole sai wanda na uku idan muka koma cikin mujadala suratul mujadala ai za ka ga ayoyin sun zo su aka bayani akan munajat ya ayu allazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wa taqulla wa taqulla allazi ilayhi tuhsarun Allah ya ce ya wanda suka bada gaskiya da Allah idan kun tashi yin gani kada ku ku yi gani na sabo ko da ya kuri ne to kada a yi ganawa ta sako sai Allah mara hukuncin sarki yake ku yi gani wanda yake ko kuma wanda yake na wuce gona da yi da sabon Allah mara hukuncin sarki wata na zo bin zuri wa takawa duk ganawa da za ku yi ku yi ta akan albiru na garga wa takawa da tsoron Allah wata kulla alladhi ilayhi tuhsarun ku ji tsoron Allah inda a gare shi za a tattare ku a taje ku gaba daya sannan Allah ya kuma faɗa inna man najwa min ash-shaytani li yahzuna alladhina amanu wa laysa bi barihim shay'an illa bi idhnillah irin wannan gane an gane ko wato wanda ake yi don cutarwa na shaidan ne don a kuntatawa muminai kuma wannan zalim da suke suna tattauna don su kuntata muminai Allah ya ce ba zai cutar da su da komai ba wale ta bibari sai an illa bi bismillah ba abin da zai mutu da yarda Allah ba kaukacin sai wa ala Allah bal yatawakkalul mu'minun ga Allah ne duk muminai suke dogara a cikin ayat da Allah ya kuma cewa alam tara ila alladina ruhu an najwa thumma yauduna liman huwa an wa yatanaduna bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah Allah yake wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul hasbum jahannama yaslawnaha fa bi'sal masir wa hasbum jahannamu yaslawnaha fa bi'sal masir kaga har yau da ana ta magana akan cewa Allah madaukakin sarki ce ba ka duba zuwa ga waɗanda aka hana su yin gani na sabo amma su dawo su dawo wa abin da Allah ya hana din su rika ganawa ta sabo da wuce gona da iri ba ka duba zuwa gare su laula yu'azibuna Allah in an musu magana ce Allah bai hana irin wannan gani ce to dan me yasa Allah mu zai azabtar da mu ba akan abin da muke zuwa mutum sauna in dai gaskiya ne sai Allah ya ce to ai a gaya musu hasbu jahannam ya su launa yanzu an gane shi ne tare da aka yi amma wato makomarsu abin da zai isar da shi shine wutar jahannama da za a kora su da ita Allah ya ce bari kalmati kir da makoma idan ta kasance wato ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye to wannan shine hadisin kaga ba daidai bane kuna tare da mutane ka ka ware kawai ka ji ware ku biyu ku kyale na uku amma inda yawa mutane ba ku in dai da yawa an aura uku idan zai samu abokin tattaura ba ku mai don kun ware ku biyu ko hudu ne biyu suka ware ba ku na shi ne nan dama abin da ba a so ya samu damuwa za mu ce da Allah za mu yi wajen sai ba komai ba komai shi ne nan ba za ku ce za ku tafi kawai to da lokaci bar mu tafi ki san an yi sallama ba zai dauka ta tafi ke nan kawai ki tafi ko a dare ku magana da zaku amma musulunci ne ta duba ra daga baya san kowa a kunta ta ba baya قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول هذا الذي نعم baki wani yana ba da ya yi wani jiko yi wa kake an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salata an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa da yaji annabi ya ce dan kun kasance ko uku fala tanaja rajulan kada mutum yi zuwari shi gani dunan akar banda daya hatta tahtalidu bin nas da kun shiga cikin jama'a kun ta kuɗa da mutane yanzu an huta mutum uku sai annabi alaihi salatu wasallam yake ajila an ya an ya ajira saboda kar hakan ya kunta dama ya bata maka rai hakan zai ji ba da wani lokacin ko za ka da iri da ko da kai kai zai nuna muku wani kuma zai ta kare za kuma zai rika abu cewa an man wani abu lokaci kaza wani zai gaya muku kai ya ba wani ya rike wannan abu cewa kun bar kaza kai baka dauke shi ko wai wata kila amma shi a gurin sa damuwa to me za mu koya wato a karkashin wannan hadisin jawabin munajati inda mukhalaqatin nas ya halatta wato ai munajati idan an tafi da mutane ya anna wala budda minha falaysa kullu al-umuri tuqalat al-alam don babu makawa ba ko wani abu ne kake so ka faɗa cikin jama'a akwai lokacin da za ka faɗo da magana ka gaba ka san kowa ya ji ba wani ba to wannan wani in za ka bashi sai da in cikin jama'a ne ka iya kiran sa kowa ne ya halatta amma in ba cikin jama'a ba ne ba jiji ba ne na babu babun atibbu wal mara wal ruqa babu da yake magana akan tibbu shine magani tibbun nabaw mala ibn al-qayyim yana da kitabu tibbun nabaw yana da littafi ne karami ne kyau akan tibbun nabaw ne ko ya annabi ya rika mu'amalantar amma ba a shi yake nuna wato akwai em, wato lallai dole sai akwai islamic education ba a akwai habarci wanda kuma za a iya cewa a, ana amfani da shi musulmi sun gwaggwada abubuwa na tajirba sun yi da yayi kuma ba shi ke haramta likitancin kuma wanda ba musulmi ba shi likitanci abin da ake bukata a magani ko abu biyu ne abu biyu ne kwarewa da amana wannan su ake bukata kawai ka kware to shi kenan kana da amana shi kenan shi za a kace yanzu da za a zo ga musulmi likita na mutu ga musulmi likita na mutu duk musulmi kuma da ne musulmi likita na mutu musulmi kiwa wa har ne kuma kowanne jayi ne a cikin aka zo da rura ta sa za a duba matarka amma shi wannan musulmin bai da amana shi kuma wancan kafirin yana da amana kuma ya kware shi kuma wannan ya kware amma bai da amana to wannan Allah za ka bawa wannan Allah domin wannan zai iya baka matsala yau zo da haka kwarewa abubuwa shi yake bukata amma da ya zo ga musulmi kwararre kuma mai amana ga arni kwararre mai amana to dole ka mika wa musulmi amma idan ya zanto ko kuma ya zanto musulmin bai kware ba amma yana da amana shi kuma wata biya da shi wannan ne za a ba saboda haka a likitanci wayannan abubuwan ake gabatarwa dan za a ga wani ya biya ya ya yi likitanci amma bai da wayannan abubuwan biyu duka ana samun irin wannan amma in yadda yana da zuciyo shi ne aula wa haƙƙo to shi ne a ɗibu wani mara da rashin lafiya wa ruka da tawaida da ba zai yi cewa ni iya rukiya ta shi sama ke a rukiya shi ne tawaida ba a cewa rukiya amma dai da an saba ka je da ne ake ne amma a rukiya walan nu'mina li ruqiyika saboda haka ta shi sama ke shi ne rukiya amma a rukiya shi ne tawaida to bi عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي على عين حق kan burgido da na baka gaskiya ne gaskiya ne shi ne ba wuce ya biyu zai ce mai da amma akwai mai da sai dai ta tsaji shi amma a musulunci akwai al'ayin kan bun baka da na ido tabbas akwai a cikin mutane wanda amma yawancin su ba su sani ba wanda in ya ga abin ke burgi in dai ya sako to abin da yake samun matsala ina farin yin addu'o'i da nan ya koyi da mu yi wa kanmu yi wa ƴaƴan mu kafin yaro ya fito muka ga mu uwa ne tarbiyya za su ji an yi addu'a an shafa wa yaro sai dai shi ne mai kan mun baka ya ganta ya ganta a waje ba abin da zai same amma wallahi a kowace kowa ya tafiya idan baka yi addu'a da sabon abu ba in ya gani ya kyasa ranar za ka ci sikira ina gaya ba Allah ranar zai ta cikin kiran amma da tafiyan mutane suna raina irin wayan abubuwa shi ne ko koyi da annabi da ka ji wa abu Allah mai ya tsare kaira wa kaira ma ji wa kaira ma su ne ala ko me ta bai ba ta wata da irin wannan kai addu'a to kai maganin ne kambun baka da ido akwai wanda yanzu yaro da zai zo ya yi ko da kudu kawai yana da kambun ido to ya wundula ba ko yau da zuwa ba sani ba shi za sai da shi da rabi'a ta bai shi sa'adin ko yana da kambun baka da rai da ya ga fata sai yana wanka yi kai amma wannan fata sai kau da shi wallahi bai gama wankan ba da biyar da shi da ya fito aka irin irin abin da yake za a ce mutum ai ma ya kama shi da aka ji aka yi annabi alaihi salatu wasalam yake me yasa bayan ku yake zo rika kashe da mutane ke zo su rika kashe junan yake ya rasulullah an ce ne ko ba fatu da yake wuce Allah baraka me yasa baka ce ki barkallah ba shi da abin da ba wuce yake cewa ki barkallah da an san da dan da ya ta ji ki barkallah wuce Allah ya sa albarka shi da abin da yake yi idan ka za ka ji kai ma sha Allah ba kaza ko kana da shi ko ba ka da haka yake da ma sha Allah kaza yayi kyau to za ka abun ba zai tasiri ba kinka ba zai tasiri ko idan ka akan yaro ba amma ba ai wannan da yana yi yana yi gaskiya ne al'ainu haqqun eh kan mun baka da rai da gaske ne amma ba shi yawo suna cewa sarkin bayi din nan wannan bayi ne ba ta bani to wannan ba shi yake ne ba shi ne da musulunci ba wannan mazaba ne amma na musulunci da yawa masu jiwa ba su sani ba wani zai gare da yayi abu kaza ya faru yau da gobe ne yayi da baya wani ila a nuna masa cewa wannan ba abu kake ne saboda haka kiyaye da abu da gani ka kasa to kai addu'a tabarakallah mai kai Allah to kai wannan abu ba zai ci ba sai da annabi alaihi salatu wasallam ya sa wannan sahabin yayi alwala ruwan aka kace rijiya guri biyu aka ji aka yi ba a cikin sahabin ne aka goggoga mata da wato gefen rigar da aka sa a cikin ruwan ana zuwa ana zuwa ba ya miki saboda haka al'ainu haqqun akwai shi da nake tausaya wanda ya auro matar da ba ta da tarbiyya domin baki da ke ila yau ne ɗayan da rabi ta tasowa ba a koyar da su komai amma idan ta samu tarbiyya ko yaya za ka ga yau aikin gida ake kula da yaya saba'in da biyar da ɗari na mata ne idan da biyar ne kawai na mu faɗan taimaka kai da wajen zai ka koma yanzu wani abu ne shigo za ka yi shiga haka kowa ya ba za ka yi fata ba musamman ba sabon aure ba ne sai karfe sha biyu za ka koma sun ma yi bacci hali ke sosai ma kuwa an gane ko ta zo da haka wannan shi ne ta su ce yi sa wani wace ce wa al'ummar majalasatin bi za a halitta a halitta sha'awar sayiban a araki ita mace da kake gani university department department ne in kana da duwan na university to za ka samu wato department ma da yawa masu amfani da za su yi ma amfani a gida amma ba ka samu mai kyau wato zai a samu matsala domin baki da ke ila ya fi amma da wanda zai saba aure ko baya gane wannan yaran bai gaba Allah ya gaba amma wanda yake yayi aure tsohon hannu ne ko kuma kari ne ko yana da shi yana gane me nake faɗa amma wanda aure zai yi yanzu za ka zai zo ya zuba sigila ce za a gaya masa sigila ce ce ba kuma yana dogara da Allah haka zai gaya masa shi ya yi ne ita ma iya saboda iyan sa ya rufe ba ka gane ita ba ne neman aure ba ya gane da abin da za ka faɗa amma nan tarbiyyar sai kun daura wata ɗaya an gama tabul ajin an yi tsawon fara ɗaukar lokaci sai ka gane cewa yanzu za ka fara tunowa ba ta taskuru na ba a ƙolo lau yanzu za ka fara gano cewa ake duk maganar da ake faɗa gaskiya ne domin duk mata da kake gani lamba ce duk ne lamba ce kawai yawwa amma tarbiyya tana rike ka sai da ka zauna lafiya wannan shine yake cewa ana bi wurin an al'ainu haqqun shi gambun maka da ido da kiyani ila mu koya ga cikin wannan ai shi ne Sa'id bin Hunay sunan da abu Sa'id bin Hunay bare kuwa shi ne wanda aka rabi'a din ya wato ya kalla ya samu wannan matsalar adil bin rabi'a adil bin rabi'a hadisin ba hadisi ne da dace hadisin bukari ne in bambanta ba ko ibnu majah ibnu majah kuma inda dukkan hadisi ne za mu koya ma yau kasu da hadisi bayanu anna al-aina haqqun bayan da yake bayani akan cewa lallai al-ainu kan bun baka da ido gaskiya ne مشروعية ذكر الله عند رؤية نعمة على عبادة على عباده an shar'anta ba ambatan Allah lokacin da ka ga wata ni'ima ga bayin Allah to ka ambaci Allah tabarakallah masha Allah laula walaula idda kan bai da ba cikin suratul gafi laula idda kan ta hu kulta ma sha Allah la quwwata illa billah eh yega wannan goyon da kuka shiga ina ma lokacin da kuka shiga kuce ma sha Allah la quwwata illa billah haka ake so komai ba ka riƙa ambatan Allah sannan na uku إذا أعرف العين فإنه إشراء للمعين أن يطلب منه الوضوء والاكتساب إذا أعطى تملي كم بمبكى سنة ولا أبيما وتعني لي الولا بما يبني كي أباك يا الولا كي وانكا أباوا kaga yana da cikin matsaloli masu wahalar sha'ani yayi mutum yanzu idan ka je ko kotu ka je ka ce wani bayi ne ya kama ka alƙali ba shi da ba shi da wani dalili da zai ce lallai kai bayi ne ka sai dai ka yi confession cewa kai ne amma kai in ka san tana da baiwa domin baiwa ce baiwa ce wannan kambun bakan da nayi amma ko yanzu in aka sami kan san za mu ce wa ai bayi ne to ga babu bayi kuma babu ce hakki babu da zai magana akan ce zai ba wuri ke cewa shi a cikin sai ce a cikin ya wuce da kansa wannan ba wuce rabi Allah wa addini kawai shi ke nan addini abu zai ce addini shi ne ne addini haƙƙun wani mutu asiru lakin bai ma kaddara wani kaddu shi shi gaskiya ne yana da tasiri sai dai da kaddara wa Allah bai kudura wa ma bai bari da biyu na hari illa bismillah ba wanda ya ce shi da kai sai da izinin Allah kaga malam wani da salam bayan zai ne kawo nau'in zai guda tara a cikin littafin tara akwai zero tafri shi ya fara kawo shi ne raba mutane gaskiya ne shi ne wanda za a raba tsarin ruwa ba sosai kuwa ko a raba mata da wani ko aboki da aboki duk an yi kawai wani ya rika guda kuɗi ko wajen aikin kuɗi ko kasuwanci yake daya kawai a raba ba sai ba ta fure da shi ya buɗe da samu sannan na biyu sai ne shi ya rubuta hamud shi kuma shi ne za a wuce kullum shi ne ba magana ba magana za a yi a yi a yi aini sai sirrin hawaki shi kuma sirrin cijiyar wannan nan shi kuma argowa za ka mutum ya sai yi da surutu ba kai ba gindi sannan na hudu sirrin jin shi kuma sirri ne da za a yi ba da aljanu ake yi sai mutum ya hau da shi na biyar sirrin mara shi kuma jinjiri ne da ake yi wanda za a sa mutum wani ciwo a yi can zuwa ana scanning da x-ray wannan ba abin da za a gani ke rubar ya an je an duba kaza kuma mutum yana ji kamar wuta ake zuwa wa abu amma da abin da za a je a yi ba abin da za a yi wata gaba za a je kawai shi ma da aljami ce a kai ke rubar sannan sai zero da zero da zai yadda shi ya kawo a ƙarshe shi kuma an yi wa masu matsaɗai ne kun an yi karo jijiya zai a ce kawai ita kuma jirin da mutum ya ce a ɗakin da to za ta jini ke ba za ta je na wajen yawon ɗaki ko ta tsawari yin na jaba duk wankan da duk wannan umra ɗin da ta zo da ita da ya ji dole ya tarawa ko kuma ya ji baya san kawai shine na shida akwai wanda ta gaba mu a can biyun da shi ta taba shiga irin wannan matsala duk wanda mutum yake daki da wata kuciya ta gani a saman daki kawai da kai tana bani zan da tana bude daki idan wannan kuciyar ta tashi kwan ya faɗo da fashewar kwan da fara bleeding din da a tare wallahi ba za ta daina ba sai ya bar daki in kwana biyar zai ce tare da yi ba ya rika fuloyi ke amma da yake ɗaliban ilimin sai aka bata a jiri ke rike yi yanzu na biya yan tafiya wannan yanzu na tsammanin yan tafiya ta jari ba tsaye ba rana ita ma ta rike yi a jiri a cikin tafiyar ba za ta ta rike yi shi ne amfanin karatu a daure shi yadda za a yi ɗanka ya koyi duk wannan gadon da zaka yi zaka yi wa ƴanka musamman mata ina jin da kai shi ana kawo da yara sai a kawo yarinya duk da mai ya kwaga daga alamtar kai ko zuwa nasu wata iya wai an kai da san gogo yanzu wasu yara da da yau da in ta yi kwanaki ɗan mata ne yika ba wanda zai iya daga amma zuwa nan ya haka can wani gari su ne Lagos ko Abuja an je kawai an tafi boko ina ka rasa a cikin babu to yanzu idan wannan ta ne sai aure ta shiga gidan miji wata matsala ta faru idan sai ta komai a mata ba komai sai dai ai wallahi ba daidai ba ya kamata a ce ni da za a yi ka gina ɗan ce ya san a cikin ba ma haɗa ku sai ya yanku boko amma dai san a cikin domin akwai ranar da zai masa rana yawwa a amma ba su ɗauke shi ga kullum mu ne muka ɗauke shi mu almajirai mu ɗauke shi kullum amma za mu ga ranar ta saboda haka a daure da wannan abubuwan kuma irin su shi ya wuce wani kama don ba da adoyi kwanciya suke kamar rogo tare ka wajen kai eh saboda haka da zarar ko yaro karami ne ya zo da kan lokaci ne burba wa rogo ba zai fasa shi ba ko dankali nan da nan zai kula to haka na bakwai shi ne akwai jerin tafi irin wanda mutane annabi Musa suka yi shi ne na rufa ido shawara kawai na jerin na takwas shi ne gaban sirrin jinu shi kuma mutum aljinu kawai za a soya ya ta aljinu daga an gama da wani dama shi aljinu kwangila yake ne daga wannan ce wannan wannan da iya jinowa guda ta ne kawo sai zero ta aqidu zawaj shi kuma wanda ake hana mutum aure kan kuma ka dauka duk wanda bai aure ba ta aqidu zawaj duk wanda bai aure ba ka dauka cewa shi ya kai wa akwai wanda ba shi yi lokacin da ne ne ba yau akwai wanda kuma tsabar ruwan ido ne eh ko ba ga wani ko da ruwan ya ko kuma da ba kuɗi ne kawai abin duniya ne ba eh akwai da ku eh duk akwai wanda za ga bakkar ne da wanda wanda suke hana to amma ko wanda ta hanyar jawabin mace ko namiji kawai hana shi aure ko hana ta aure za a yi shi ma tana yi amma duk wanda nan da yake gani gaba ɗayan su qur'ani maganin su ta kafin to bari mu ji wannan don dai faɗa ana aisha radiyallahu anha wannan hadisi za a bayani akan asalin sihiri da yadda ake ba da shi mu fahimta da kyau annabi ya yarda Allah ya yarda cewa sihiri ya taba annabi kawai don mu samu magani domin Allah cewa wallahu ya asibu kabilan nas shi Allah cewa Allah zai zai baka kariya daga mutane to Allah ya saukar da wannan ne don mu samu magani shi ne kawai sai da cikin dalilai kenan ya faru da annabin Allah ne don mu samu magani hadisin kuma sihiri da bai ku yin sarauti kuma ba kai da annabi ba da na ga da rawaito matarsa Abdullahi da Abbas ya rawaito kaninsa Zaid bin Arqam ya rawaito babban sahabinsa wayannan sahabban duk sun rawaito hadisi ne ko kan ji hadisi ba kura kan bar mu ji ne ba da na ga kace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحيلا وجرانا أن الله عليه الصلاة والسلام أما تسيه أسيري لما وجه الجملة حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن irin sirrin da aka yi annabi har sai rika tsammanin ya zai ke wa iyalinsa kuma bai zai ke musu wata wata bai zai ke ba irin sirrin da za a yi ka rika jin kaya abu kuma ba kai ba la hawla wala quwwata قال سفيان سفيان من رواية سفيان الثوري ابن السن رواته ahadu rijali sana sai da cikin mazajen da suke kawo islami yake wa hada ashaddu ma yakunu min as-sihr wannan shine mafi tsanani ba fiye da sirrin da aka annabin Allah yayi abu ya ji kamar bai ba ko kuma bai yi ba ya ji kamar yayi ya fita da hankali domin nabi bila wahayi la ya tasarrafu to sai sai idan kana kaza fa kana ya aisha idan kana kaza idan kaza ya kasance fa kana ya aisha sai ce ya aisha alimti anna allah kada abdani bi ma an tazayyu bi shin kin san cewa Allah madaukakin sarki kada abdani wato abin abin nufi kin san cewa kuwa Allah madaukakin sarki ya bani fatawa ya warware mu abin da na roƙe ke warware min na matsalar da nake ciki bayan ya roƙi Allah madaukakin sarki wa ala wa ala hafi du'ai yana ce wajen roƙon Allah madaukakin sarki domin ta addu'a ana son ka dace ka gani to bayan annabi yana ta addu'a dangane da wannan matsalar sai ni to bari ke da ke yadda abin ayyuka Allah ya warware min matsalar a gani rajulan wasu ba da suka ce jibril ne da zai kayi mutum biyu sun zo mu mala'iku biyu suka zo mu a cikin mutane baka ada ahaduhu ma inda ra'asi sai dai zauna daidai kaina wal akharu inda rijli sai kuma daidai kafata baka da nabi inda ra'asi wanda yake daidai kafata sai yake inda wurin kafata wanda yake daidai kafata sai yake lil akhar ya ga wa ɗaya ma ba da rabbi suna zaune kawai shi yana bauci mafarki annabawa kuma gaskiya ne shi wanda yake daidai kan yanzu ya ce wanda yake kafa me ya zaɓi bawa Allah nan wannan bawa Allah ne ya zaɓi kala shi wanda yake kafar da yake matsugugu tsubbu aka yi masa shi ne tsubbu da bawa yake faɗa daga a cikin guje ce tsubbu shi kuma magani wani ya ce a cikin goyi tsubbu matsin mumin tsibba aka yi mata ai mata kore a mata sihi to kana ke ce wa man tabbahu waye basira waye basira kana ke ce lubaidu bin asam wani ne da ake kiransa lubaidu bin asam rajulun min surai wani mutum ne ne yake a unguwar yahuda da ake kira banu surai kamfanin zurai ne shi ya masira halibul yahud abokin wato yarjejeniyar yahudawa ne kun san har yanzu a duniya ba wanda ya kai yahuda iya kaji har yau sun fi kowa iya kaji shi za a yi da ya zo ai yan tawagar da mutum uku ne da ya hukume da munafiki eh munafikai suna cikin waɗanda yahudi ne da kuma mata ba su zaman kansu gidan tiktok ɗin nan da sun bi idan sun duba wannan tawagar su ne yin tawagar yahudan judan in ya zo waɗannan su ne ba na ma ka gaya mu da wannan matan da suke ta murguda murgu kullum abin da zuwa yake ko wanda bace ce ga riga ku tana ta murguda a wai jawa bace je wai sai iska wai da kai da ga ma ita ba ta da mutum to wallahi duk abin da kawai da mun ga wannan abin ya zo ya gara karatu da na biya yi gaskiya sai sai mu je ya yi ku ko dole sai sun tsaya to wayannan su ne manyan yan tawagar abujan to to da haka abokin yarjejeniya da zaman lafiyar yahudawa ne kana munafika shi kuma munafiki ne ko gane dalilin da azab ya zo ya musulunta amma munafiki shi kuma munafiki ya fi kafin illa domin yana tare da in an zo sallah zai shiga tsawo shi da ba za ka iya siyasa da wani wuta ya kai shi dai wanda ke kafirai ce in ka ji da musulunci ba ya kasa za a yi wata yana ya kan masu tallafa to da wannan shi da ta zama wato kanai ba ya da za yi karangarin bakin tuni to wannan sai ne tsari ne wa fima sai dai a mala'ika yake to a cikin me aka yi mara shi ne wasu tsari ne fi muslim wa mutaka a cikin mataki wa mutakatin da ragowar tashin cikin matakin eh dama abin da suke amfani da shi kenan abin da ba sa gani da abin da ya gama jikin ka ƙanshin jikin ka domin kowa ƙanshin jikin ka daban ba ka gani yanzu kana da kare in ka zo da an dai yau kan jinka zai san kazo wannan kanji yana da karfin jin kanji to wannan abin boka ne yake so abin da ya taba jikin ka kawai ya fi daɗi a ɗau abinka a yi amfani da shi kayan ka wando ko riga ko wani abu da ko gashi ko farji gaskiya ne ana amfani da shi wajen shi to amma ana so a gaya bayan da zaka yi wannan zaka ce duk inda aka yi wannan a baka abunka dajin ka baka to in da ya zama da ruwa sai ka yi mu'amala kayan ka sai za ka wanke san da za ka dauka a je a bayan baka sani ba a gudana ko a ko ga zaman doya bata ko riga misali amma idan sai aka gaya ba za magani kawai yi maganin gaban Allah ya je dauke rigar ba ba ma riga bai kwanta kayan ya je abin da zai yi yake yake fi muslim wa mutaqati qala wa aina yake aina kun san da kike da aka abubuwa ya dara wato me yake kira wannan abin ya zamo kakin zuwa kakin zuwa shine wannan kakin zuwa shi ke wato wanda ake zaunawa eh to shi ya samu da ya samu shi da yawa sai ya tumbuci da shi sai kuma yi ne bujin bujimin na annabi alaihi salatu wassalam abin da yake sannan bayan yayi wannan gungin da shi sannan sai ya samu sarkiya sarkiya wannan zarar da ake zawa a cikin jini da ya samu sai ya samu allura da kuma huda ta dalili da wayan abubuwan da su yake bari mu je zuwa kuma dajinan ma ya kawo wani da kada yake in jubi da al'adin zakarin za ta rahubatin ɗaliba fi jubi da al'adin zakari za ta rahubatin ai a cikin wata biro da ruwa shi ne jubi da al'adin a cikin wata rijiya a wata ruwa ya ce yake biro da ruwa sunan rijiya to sai ya kada wato jinjubi da lashin zakar a cikin wata indiya daga kuma ya kai amfani da wato wata bishiya a hudar da biyu na mutu fi hili zarwan sannan aka ja ka sa wannan bishiya mulijiyar da ake kiran da biyu zarwan jinjubi da lashin zakarin shine a cikin hudar da biyu na mutu kafin rubatin a ƙarshen ƙarƙashin rijiyar don da aka yi rijiyar tana da tsawo kuma da ruwa sai da aka samu wanda ya jami ya numfashi ya yi tafiya mai tsawo ya dai can ƙarƙashin wato wani dutse a cikin rijiyar a cikin ƙarƙashin rijiyar ba ƙarƙashin dutse ya daga ya sa wajen kara gari a kwanan nan ba ku ga daga inda baya da bani wata kisa da rage ya faɗi wani malamin su ko na yaman ne ko na ina yana faɗa ai kira abin da yake faruwa ke kira abin da yake faruwa ke da cewa akwai wata baiwa Allah da wani bawa Allah da ya mutu to dan da yana karatu a wata kasa da ya dawo baya nan an riga an bar kira da ya zo an binne shi sai ce ya ja nuna makabarin baba domin ya waje wasiya cewa lallai in ya mutu ya zai samu kirare a bai aka ce an jima da binne shi yake a shi ya cika wasiya in dai ba wai sabo bane abin da ya cika kawai ya yi da ke mukan ba za mu yi ba mu je a nuna ma kabari mu dai wanda aka je aka buɗe gabari aka fito da alai daga cikin gabari ana zaro shi aka buɗe fuskar da bai yi komai ba ana buɗewa ya zaro shi na ne zai ba sai gabaki a ɗinke a ɗinke ba ne to nan ma ba ka ƙara cewa to ka ne ko da ne ya ce ai da aka ya buɗe bakin ai ba ga ya ce zai zama kenan wallahi ya barki yana farkewa kije ga laya ya zari laya nan da ya fi gaba da yare aka mai da shi aka samu laya aka farke da aka kona kun zauna abu da ya faru ai daga fito da layan nan akwai wata baiwa Allah ita kuma saboda shekaru ta hau ta ce an rasa yadda za a yi an ma haƙura ana zaro layan nan ana kona ta sauri ashe wannan sihirin da aka yi wancan matar aka yi wa ba yadda za a yi ta warke biyu har sai ran da layin nan ta bar cikin bakin nan sai za ta bar bakin abin da Allah ke so a nuna ma cewa in kana roƙon Allah ta ji roƙon Allah roƙon Allah da ya aike suke gani da shi Allah ya kawo buɗi ta hanyar wani rana ɗaya za ka zo aka buɗe wallahi ana ciro layin kauri da hauka take kan bola sai kirara kauri duk wani sanadiyya da Allah ya kawo to shine tasirin addu'a eh sai bayan yan aida ma ko ni na dawo faɗa a karatun mu na duka amali da yau da da muna sakondi muna zuwa muna kira ne sun zani jarabawa 1998 danginan cutar ba za mu jaraba muna zuwa ba ko wani malami yanzu likita ne shi za mana lokaci yana koyar da wani physics da mathematics am science subject yana gani ne yanzu a yi kuma kawai ya ba mu lokaci muke zuwa saboda haka wajen da jaraba mu muna ta wannan wajen na shi da cikin makawantar gandun nan zan mutu na ga wani ya zo da abin jirgi ne haka duk da nama a jiki kowane ya tsira allura sai shi a rana guda daga zuwa da suna ta sauri saboda yana da ƙa'ida ce wannan malamin nan saboda haka ni kada yi suna ta sauri na ga ya hankuli gefen gabas wannan naman kada bai zanna ɗau ba ya zaro shi ya zira a cikin gabas shi ne nake muna yi da wasu ba ta kan ɗaliban mu mata na ce in yanzu ne wallahi zan kire suke amma a lokacin ni ma wani kai na nake ban san ba abin da na sani kawai mu yi buga gidan abu saboda haka ya zaro shi a ido na gani ya tsara za a fito da wallahi yanzu ne ko babban magana ba zan kyale shi ya da ban hakuri wata da cikin addu'a to wannan ne ana yi ana yi wata rana wani yana da hanyar sun da ganin sa anguwan nan ko je mu gaisa ne ko je Allah muna mana filin keke inda makarantar mu take wata ta zo wucewa ta mutu yanzu ta rasu Allah ya ji ganta da ba lokacin budurwa ce mu muna yara haka saboda haka sai muna cikin bandin na filin keke ni sai duba yaron ya ga na fi kowa waye sai ce mun zo ina zuwa shi ke ta zo ta mai tafiya shi bayan da ya fara sai da shi ke mu bi inda ta na ta da gurin da ke so kasar za ka dubo mu ba ka kawo shi ina ta wajen ta biyo sai ne kamar wasa ne ai wallahi na ta dawo maka sannan na bai ba ni kawo shi ba haka amma sai da na je sai mafi jere da ni na ga idan ya zane mafi jere asiru haqqun wa lahu ta'sir lakin bi ma qaddarahu har yanzu na kallon da wannan abu har yanzu yana nan baya tina da komai tina da komai ba a rayuwar su so da haka wannan shi ne tara su tara su bi aure da babu ya tsere shi ta da rayuwar ta mu mun san wannan lokaci shi ne ai da ma auren da ya kaga da sauki ina ji a wasu mata suka ce malam kada kaga Allah zai ka nace Allah ba ya kama yara ni ne ni yaro ne ban ma san me ba sai ba kana da dalili sai Allah ba ya kama yara na yau zai zai daga baya na san me yin na rabu sai daga baya yau warbi alkalama an kaza kaga malam ba mu ya ba ni hujja eh an sagira ta ya kura لا اي سوى الحديثان اي haka yake wallahi in ka ga abin da ba da tsari yake wajen wankan gawa a samu awancin su samun da su haka a nan ake haka yake wallahi na ake shi za a yi nake faɗa ko zafin da na yi a wajen ce mai wankan gawa ana buƙatar shi za a raga wasu na wasiya ana bukatar amincacce kamar yadda muka ce likita sai amincacce ko mai amana to haka mai kambawa ba kowace ta yi gaggawa ba wani yanzu ana wata nan ya ba da labari da ce a hakan da rai sai da muka je ta gudawa duk wani dawowan ba a bukatar kuma da ana samu wani abin da ku rinka gani ya yi wanda gawa sai abubuwa da yawa ta ke eh to da ta ana bukatar sirri wanda ya yi san wato yake da amana ba iyawa kawai ko ya iya ziyarar yana da amana zai ce ya sirrin mamaci domin lokacin da mamaci ya mutu yana bukatar da yana kake a lullubi tarkiyarinsa domin yana raye zai kaka ga masarauci zai gaba ka'ida ma wanka ma zai shigo da ya yanzu har masu sun zai yana da mutu ya ce ke ne umre ne yawa ko ba haka wani waye dala ne ba duk da ba ba ko yake yake kuka gaishe ba sai dai yanzu ka buɗe shi da dangi tsarara sai an rufe mutum sai an kiyaye mutunci mutum dan da yake raye lokacin da ya mutu amin nan sai annabi wanda aka sa ya shiga rijiyar a har sunansa an kawo wata ruwaya shine harif bin kai ya ka sa ya shiga rijiyar bari mu je karshen hadisi to shi ne yake tsalar fatan nabi sallallahu alaihi wasallam da bid'a sai aka ji aka annabi alaihi salatu wasallam bayan ya tura sahabbai su je bayan ya barka ya zo ya tabbatar da wannan mafarkin sai tura a je a kiro a unguwar Banu Zuraiki to da aka je sai da aka tambaya wane da yake shiga rijiya sai aka ce alhari ibn qayyim aka je aka kira wuri shi ne ya zo ya kuntin bala ya shiga can karkashin rijiyar shi ma karkashin dubi ya ɗauko wannan abu rukuni ne ba hatta istakhraj huwa annabi ya nemi a fitar da wannan sihirin da gaske to aka gani to wata ruwaya ta nuna karin bin kai shi ne shi ne ya aikin sa ya san rijiya kawai sai annabi ya ce waye fi kowa kwarewa wajen ya san rijiyar aka ce shi ne to shi aka kirawo faɗa ne yake hali biyu annabi yana ganin mini ya ce rijiya ya ce wannan rijiyar allati uriduha yake wallahi ita aka nuna mu a mafarki ita ce wa ka annama nuqa'atul illa ruwan da yake kasan ruwan lalle ruwan lalle lalle sosai yayi jajar saboda tsawar wato karfin zira wa ka annama nakalaha ru'usu jahannam bayan da suke cikin bishiyar da take gurin ku domin karkashin wata bishiya wannan yake ce kamar kai ne lalu me ya kawo an faɗi wannan ana so a faɗi munin abu wato ita kanta bishiyar mummunan bishiyar za ta ce sai an nemi guri ne kazanta da guri ne duhuwa shi sa ne za a ke magana akan bishiyar kuka sai a ce ai saboda ba ta da kyau amma ba wani hadisi ne zai ce wuce kuka da aljanu ba saboda ba ta da kyau ne ta shi ne saboda haka shi za a mai ku zara kowa ya zana hoton aljanju wanda za su yi kyau ba zai su da yawa ba wanda ya fi muni shi zai fi bari eh in ka iya zane ka zo ka zane bai kyau to ba za ka samu maki da yawa domin aljani ba mai zani ba mai kyau bane ko aljani za ka ce zara aljani wanda za ka yi gumuni shi sai ya fi maki yawa to wannan shi ne yake kala yake ba ta kurja sai aka fitar da wannan sihirin kala take ba kurji sai nake abala ina ma sanakiyar da yasa ba za ka yi annukira ba ba za ka warware wannan sihirin ba shi ne annukira za ku ga kitabu tawhid a kitabu tawhid mun biya shi shekaru da dama amma annukira shi ne warware sihiri da sihiri wannan haramun amma warware sihiri da aya wannan kuma ya halatta ta hanyar halaliya to ana fada suna ta tattauna wai suna cewa ya halatta ga warware sihiri da sihiri ka ina ma sihiri sai ma ka je kai sihiri a amma warware shi da bankon nan kenan warware shi da ayoyi da zikirai wannan shi ne fakala shi shi amma wallahi sauraron shi na rantsi da Allah fakari da bani in Allah ya warkar da shi za mu ji da Allah ya warkar da shi sati ne zuwa sai yanzu na ga masu abin nan ai duka wani a gama warware shi da ko yawa wa akrahu an usira ala hadin min an-nas shara ita na da ya ka san haka dole da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka tace assalamu alaikum wallahi da mun ci da yadda mutum tace kuma mutuwa tabbata a gare kuma Allah ya tsine mu Allah ya tsine me yasa kake tsine mu kace ya rasu Allah ba ka jini kika cewa yake ni ba mutu jini nake mutu ba da emoji kuma ta ce yanke da shi to nan ba zai ce ba za ka tsarama ba ka dau banza ga wanda ya ba wannan abu sai Allah zai da zo nan yake ina kin kada wannan daukan banza kuma ya gaji a kan wasu da zama mutu jari domin idan aka fara wannan kamar da yake wani kacewa ba dan garin domin wasu zasu rika cewa yana kashe mutane sai Allah ya sahabbai yake domin a cikin su yake Labibin al-Abi Labibin bin al-Asam ya musulunta amma ba da kuke idan annabi ya kace za a ce to kafiran da suke so su shiga za a ce to kun gani ko inda ba kowa ne zai fahimta ba cewa lallai shi irin da je bayanin da annabi yake ba yadda ba sai ya Qur'ani Qur'ani ya sauka ya faɗa duk yadda sai kuma yanzu mafarki kafirai ne kawai za su yadda cewa lallai wannan abin da ya faɗa gaskiya ne amma mu na fuki da kafirai ba zai ba za su yadda ba to wannan shi ne dalili ina da za mu kai a nan sati mai zuwa tunda yana da abubuwan sati mai zuwa babu summi babu da zai magana akan kan mu za mu shiga in yanzu sai ne ma yi kazo min alhaji wallahu a'lam awwal wa qadari Allah ya ba mu ladansa Allah muke kure Allah ya dace muna da wannan da kuma wata jarawa da dogon da madauka wanda ke mana wasiya da ayoyi da ake yi Allah ta biya musu bukatun abai da aka sani akwai bayan samun rasuwa akwai malami ta jima akwai yayin da ya rasu biya a alai sakiru bazu ya dan yi fama da rashin lafiya to muna da Allah ya yaje musu gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu tsawon kwana mai amfani in za mu dazo Allah madaukakin sarki ya za mu tsare da imani muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa iyayen mu da malaman mu da daraja mu gidan da shi Allah ka ji kansu da gaza masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa kun ji rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yayi mana Allah ka ba mu damuna mai albarka da abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa da tsohon da maɗaukaka wanda suka ta aure a gaban wurin da aure sai ko a gaban Allah su jana mana muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa da tsohon da maɗaukaka da abin da muke jin tsoro tsoro Allah ka iya mana wadanda suka kauce hanya yan uwan mu da kannan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awqanina wa aslih aymatana wa la tu'milna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين